الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعوذ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإكرامه العظيم اللهم اغفرنا من شر أعدائك وكيد الظالمين وكرم الظالمين ودور الظالمين وأسد الهاتفين وإنفاق المنافقين وشر الأشرار وأحسن المعتدين وسمعات الأعداء برامك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتشرك من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير أولا آية تقبل من الله صلى الله عليه وسلم bayan ya yi hijira ya dawo madina su kwanitawa suka kira taro na gangami taron dangi suka tara ƙabilun kwanitawa na larabawa na wannan lokaci suka yi taron dangi a kan za a zo har madina a zo a mulki musulunci a dangi musulunci وصل بيوم من الله حرمت الحرب فينا درس يحكيم من الله ومن سوى باي سنتو لسوجوجي ما يقع بيوم ومسار ثم قال عيسى رسول الله مدينة أنصار ومهاجرون أقم عيسى يا يا عيسى za a fita ne a je a tare su ko kuma a'a za a zauna ne a gida a jira su kamar ta sabai sai su ma da fari ke da bai ma da na kuma lani wannan yaki akwai yadda Allah ya kira yi domin idan Allah ya ba da wuta to ba ma zan shawa dole ne a wurin musulmi mu'mini wanda ya yi imani da Allah ya zama to sabina wa afana amma tunda Allah bai ba da wani umarni ba يرأي شاورا يرأي بأن شاورا مصنع أقام الأمر الذي يشاوره ومن قوة أمر الله إلى في وأسود الأمانة إلى أهلها يؤمن يشاوره لم لم يرى بأن يشاوره يعلم شاورا واتو جان الله فيها in kuma abin da ya taso abin da ya samu maganan har da gyara ne ko na mota kar a tambayi kowa a tambayi makanikai idan abin da ya taso abin da ya shafi maganar tsaro ne har a tambayi kowa a tambayi jami'an tsaro kowane abu a ajiye shi a muhallinsa idan aka idan aka ajiye abu a muhallinsa za a samu zaman lafiya abin da yana zaman lafiya yau a duniya kowa yana sa baki cikin abin da bai shafi su ba samun zai ji a jirgin ba a wajen tarifa na cewa abin da mun yi zamanin manzan Allah muna zaune lafiya zamanin abubakar muna zaune lafiya zamanin umar muna zaune lafiya zamanin usman muna zaune lafiya amma zamanin mutum ya yi yawa ba zaman lafiya kai ya rarrabu ba haɗin kai sai ce haka abin da zama da gaskiya ne zamanin manzan Allah annabi yana amfani da wahayi duk abin da zai zo Allah ya sa kuma ga yadda za a yi idan Allah bai fadi da ra'ayi ba maza Allah ya karta manya manyan sahabbai masana take yi shawara da su idan maza Allah ya kawo ya koma rahama zai ga akwai da zama halifa idan abu ya taso aka duba Qur'ani sun ba mu a duba hadisi ba a gane ba sai ta manya a yi shawara za mu yi Umar haka za mu yi Usman haka to ni zamani na irin ku sun yi shuru yawan kuku iya shuru wato jami'i ya iya shuru to idan jami'i yana magana malami yana magana za a samu zaman lafiya abin da yake faruwa yau ke nan a duniya ko shi kowa kowa kowa ke magana na tafi da wani ka samu da cewa za a wani da ya samu ba yanzu misali idan aka fara a wata ya fi zama ka lafiya za a je kan bayan an tafi wata an zazzauna sai aka ce babban limamu na wannan gari shi ne zai ba zai fita a cikin kansu za ka jira na za ka jira ba amma in a masallaci kuma an yi ba za ka jira masallaci ko za ka jira ba za ka jira idan mota ya lalace a aka ce a zo a duba kana yi da kowa ne zai zai amfani a wurin sai da ma sai da makami idan mace tana na kuda za mu ji abubuwa a gani za su iya yi wata nan ta goma za su iya ba a zo a zuwa ana iya wane na amfani a wuri ido da jika in jika ne ma za a yi wane da jika sai waje ta a kan da yawa hana kan da kuɗi a cikin kayan jirgin ko da jika a wuri ko da jika ko da jika ishirin har da yawa hana tun da dai jika ne a cewa na akwai ba ba wani zan na amfani kan da yawa hana za ka yi nan in kai da zai faru ƙarna zai faru kuma da ya taso in za a yi shawara ya kamata a yi mafana wannan abu kuma Allah yana tura kuma ya saka biyu da wani inda sama wa sama wa subhanahu zuwa ƙarshen aya da magana ta faruwa da shawara ya za a yi salman da fara ce ta bai manzon Allah Allah ya ba da yadda za a yi ko shawara kake yi ma ya rabu Allah sai magana ya ce shawara nake yi ma Mevzunun asırtatan Paris Adam Paris Zaten bana yataku Tukuta tuğra rani Wadaya kutu amalalu Sema kewa yangayi Lahu nasi Lahu raki wa hura Ridiyo yitira Lahu sonra tüm adıdan ki amfani Sai zama yana tare da masu yin gari Can bayan kuma an tuğra rani Wanda dole ki ba zai yi haihuwa ba Kuma ba zai yi ba ba cikin rani da zallahu ba يوم العيد والنشارة شاك في أعضائي شاك خطأ هو المسلم قوما أمامكم تكون رأي رأي زراعي أربعين أول ما زراعي أربعين ذلك ما زراعي أربعين هو المسلم قوما تؤول أول زراعي من سوطة أمرينا لسنا كما بما بفعل اليوم إذا هو الشوارع ai mutum madina ne a madina ne musulunta sannan kuma da cewa ni ba ba ba an kare ba ne su mutanen maka kuma suna cewa ai a hukumar fati na mutanen maka ne wani shi ba ɗan madina ba ne shi ma shi na yi kuma shi na fi ne ba na wannan jahiliya sai ga manzan Allah sun zama Allah ya ce farmanu ne na ahari ba ne farmanu na wani ahari gida na ne daga ranar jima'a sai ahalin wato ahalin baiti na wannan rana sai wani da suke mara wanda ahalin jiwa wa kuma ahalin baiti to ana cikin tsoron rani ana cikin tsoron rani sai ga wani fa'a ma'ana kafa sun da yi rufe karfi da tsana sai ga shi ya tsaki tsoron rani ba zai yi ba sun sa daga sun sa gatari sun da yi amfani ba da haka ne da za a yi da haka ne a je a faɗa wa mai jiya shi ne manzana sun wata fada manzana a nan zai kamo ga shi kwana uku da kuma bai kama saboda yunwa ya sa dutse ne ɗaure suke da shi a ɗan kan akwai kula da aka yi da ya da manzana yana yin sauran rusa azumi wato rusa da wace karni kamar daga yau da asuba in dare ya yi irin suke son wajen na baya sauwa sai da zarfi الأضواء التي من الظهور في الظهور في الغنسي إنما في الكاروة في الظهور في الغنسي لكن يفعنا أمهم يرسل الظهور الشهر وما أقول في كلامه باء غاني وإن إذا كانوا نشوى أقول في الظهور أو نحن غاني صلى الله عليه وسلم shi wata rana an samu yin sako yin shi da ya ga haka wasu kuma a haɓata da yawa ya fi da magana sai ke cewa kan kuma ba idan su ba a cikin shi a tsawon yin ubangi ubangi na yana ciyar da yi yana tsayar da yi to za ka yi sai ya hannun idan ba ya ba wani yawa sai ya ba shi zakai a lokacin ba zai ba gane cewa lalle manzon Allah yana cikin rashin shi sai suka nika musu zakai ita da zakai ya buga daga ya buga wa wannan dutse sai ma sai ta shi kawai kamar ka buga fula a cikin ثم قال الله اكبر فاعطيكم مكتب الله اكبر لذلك لدى وانا كافي اذا تقرا اصلي اذا تساج اذا تقرا الله اكبر ثم مكتب الله اكبر يساج لدى كافي اذا تقرا اصلي اذا تساج يجب تقرا فاعطيكم مكتب الله اكبر أقول أنا سيكون الذي هو الله أكبر أكثر يا أخواتي amma wannan buga wata matsala ne ba wannan buga wani karfi ne yana ta amata ko ba annabi ana ba su karfin kafin kafin guda ɗari shi ko manzon Allah an ba su karfin kafin shi ko su karfin annabawa ne ko su shi kai shi ba akwai wani zamani azumin wannan da kuma abu asar wannan zamani ya ce yi ruwan karfi wurin da ya fi jaye a kan manzana a kan yiwuwa da yin wannan yin mutunta shi manzana Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya fitar nan karfi ne na halitta ta bakariya da Allah ya bari inda ku jira ne kallon dutsen ma zai kawai duka da zama ba shi ma gaba ɗaya ba su wani gari bayan an gama an kwace kasar an gama kuma ba sai duk abu da manzon Allah ya yi suka tambaya ba sa yi su suka tambaya me ne shi kawo kaza ko me ne ya sa kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce musu kuka wanda ya farko da mutum da ya tashi Allah ya nuna musu kasaban kira na kafan farisa ya wani masu gidajen da rai kamar haka wani kare Allah ya wata kawai wata rana kuma sai nan sai ya rinda ya kasa fashi. Kuka bayan duk wanda ya yi Allah ya mana masa a sauro wata rana kuma sai nan sai ya rinda ya yi shi ne yake. Na uku kuma da ruka Allah ya nuna musu cewa musulunci kan wata rana sai ya rinda ya yi kasar sana'a shi ne kasar yau. Saurala ya fara da sabon kai ta fara. To, musamman ana sauraron mutum shi da kanta a duniya mutanen da mawuni akwai wanda yake fanta akwai wanda ya karɓi wanda ba ruwan da shi to za a yi mawa da lafai maza da yi uku mata da yi da kuma da haka manzo Allah da su yi ko wa za ka kuma bi na amanu qalu amanna wa za ka yi la ta yi sabili qalu inna ma'akum kama na ku sabili مصدقين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء sai suka ce ku zuba kun ci mutum na su muna nuna masu kyau ke nan a hannun kuka na maka ne ta kuma kana kira wani kakasar kasar fafisa na na najira kakasar lauro kakasar fasa a na yawa ku fadi yanzu a sai mota kan garin nan sai mota na rukunin na suka fama a yi sai mota na nuna kuma rani kuna da bayan yaya za a yi wa kara tabbata da wata an rubuta misali sai da bani ma mana da yake Allah ya nuna mishi gare nan za mu ci Amerika za mu ci Faransa za mu ci inda za mu ci china za mu ci germany za mu ci faransa kaga in ba wanda ya zuci a cikin yayi ba za mu yadda ga rukun rukun ne na ba ba ba wani rukun sun zo sun kawo mana hari wannan masu kan mutum amma da yin ya ce da da amerika da ingila da jamus da faransa da rasha da china wata rana sai mun yi wata kuma ta kasa shi ba imani ba wani da ta suka fi wannan magana to shi ne Allah ya kafa da wannan aya Allah ya ce na kuma ba kun ka faɗa wa duniya ba wani kan mun abu sai kai ba ka faɗa wa duniya gaba daya kun la hukma ka ce da su ya Allah ba na Allah mu kana ma'ana ni mun nan akan jira zama ya kun ya Allah ya Allah ma'ana alami ne ya zama ya yi tafi a kan zafi ƙulin lahumma ka ce da su ya Allah malikan mulki kai ne mamallakin mulki mulki nawa ne na Allah amma yakan ba da hawan amma mulki na ce ne yasa ko a cikin fatiya da Allah ya kira ni sai alhamdulillah rabbil alamin sai ta ne الرحمن الرحيم ذكر لله ملك يوم الدين سيدا كل يبكي أعاني تاسي يا واسي واسي saboda a duniya yana ba da alaƙoƙi akwai mai abuwa ko babu akwai dagaci akwai naki akwai sarki ko akwai gwamna akwai shugaban kasa ko ana ya ba da awon mulki wanda zai kuwa shirya wani shi ke bayarwa shi ke kashe amma lahira in an tafi lahira Allah zai yi kirayi wa kansa da kansa zafi da zafi limanin mulku yau yau wane da yake da mulki abin da ya wuta wa sai an ce ka arba'in tun ba wanda zai amfawa Allah ya kama da tsara wani yana wani yake cewa da na sai lokacin yana kuma da ado sai da ado da amfawa suka fi koma da mawa Allah Allah ya maka ba da ya ce ka aure daga baya Allah zai amsa wa kansa lillahi wani saba da haka nan malika da mulki Allah kai ne mamallakin mulki ko fi mulka makasa kana ba da mulki ga wanda ka so wasan bi'ul mulka liman tasha kuma kana cire mulki ka kwace mulki daga wurin wanda ka zo wa cikin man ta sa Allah tana girmama wanda ka so wa zillu man ta sa kana kuma kafanta wanda ka so wato Allah ya kalla da wanda ya dama ya kuma kafanta wanda ya dama saboda ayar kullu yawmin huwa fita ko da rana Allah yana cikin aiki in kana son gane wannan lokacin da wani ya koshi shi ne ya aiki alhamdulillah ya koshi lokacin shi kuma wani ke wani rana zai fara lokacin da wani ya tashi a barci ya gaji lokacin shi kuma wani ke gyara gado zai fara lokacin da aka fita wani asibiti ya samu lafiya lokacin kuma ke sa wani cikin mota na kai da asibiti lokacin da wani ya dawo tafiya ana barka da zuwa yaya hanya ya yi tafiyar hanya lokacin shi kuma wani wasu kayan ruwa a kasa zai bada yi ana ana shi a yanki lokacin da ana hukumar ana wankewa ana hura ana hura lokacin shi kuma wani ana wanke shi ko ana kuka za a kai shi gabar da haka kullum yau da kuma shi ta ne Allah ya fitar da wanda ya dama ya ga kuma sauki wanda ya dama kullum da kuma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخير يا الله الى بذاتك haka nan abin da kuke ba alkhairi ba ba kira shi alhiji ba amma da alkhairi da abin da ba alkhairi ba duka nawa ne wa yake bayarwa wa yake hanawa wa yake kashewa wa yake rayawa Allah ne komai da komai ko kullum bi idinka komai da wurin Allah amma da shi da suka fai alkhairi gaba daya duka ina da bayan Allah إنك على كل شيء قدير معناه إنك قدير على كل شيء Allah sai ya yi kome a kan dukkan komai abin da Allah ya ga dama zai yi abin da bai so ba babu wanda ya sai yi wala wala ko wala a kiwa da za ka girma na Allah ne mulki na Allah ne ya kan daga wanda ya dama ya kaskanta wanda ya dama yanzu wanda ya baka tsoro a wannan shekara mulki yana hannunsa kwana biyu suna kuma ya ma abu sosai mulki kuma ya fita a hannunsa ya koma hannun wani Allah baya haka yanzu da a Najeriya shekara arba'in wanda suke shugabanci suna yanzu masu bane ذاك أقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير غير wannan jama'a duk abu da Allah ya baka na matsayi da duk wurin Allah a kai ka nemi yardan Allah a kai duk abu da Allah ya baka fa Allah yana wanda kai duk abu da Allah zai baka ko dukiya ko lafiya ko talauci shi kai talauci ma bawa ne na Allah a kan mutumin da ya guje wa batin Allah Allah kuma yana so ya dawo halalarsa to ba dan sabon da zai dawo da shi sai a kuma talauci in talauci ne sai ga ya sa shi rayu ba akwai mutumin da in ba da talauci ba zai zana idan ya ba ba ta babu sai ga kuma ya ka ba ta kai da kuma mallafi ina ba sai kuma lafi yana da in an gama sallah ka kuma ba da yake zo wurin zama wajiba ya ga rayuwa na rona shi ne shi ne kawo gadar da abin da suka gadar da suka dawo na shi ne ne shi ne da wanda ya yi kuma talatin dubu hamsin a jiwonsa ba na gaba a yau ba ka ga wannan sauki ne zai gyara kowa da irin matsayin da Allah ya ba shi da matsayin da Allah ya ba ka ka ji tsoron Allah a kai wannan aya Allah yana nuna kusa da duniya ne Allah ya kan bada mulki wanda ya dama ya kan kuma karnuke a hannun wanda ya dama to anan akwai wani kissa kissa ya kamar kissa amma kuma akwai kissa wannan fulata shi yana da mata sai ya bari ya ya ya ya ba ita guda goma sha biyu sai ga mutane da ta nono tana sayarwa tana amfani da shi ana nan ana nan wannan sai ya ƙara mata liƙawa ta da ya ce masu guda goma sha biyu nan yanzu ya kambu guda hudu ne ba a baya takwas kuma ta rike tare da amfani ta ce wallahi ba zai yi ko san mata ba zai yi ba ita gidan shi ko gidana ta ce ya ba zai yi ba shugabanni ya ba zai yi ba sai ta yaki ta bayyana ta koma gidan shi kuma ya yi ba mana na baya kwana biyu a cikin ɗayan ta babbar da yake yi da nuna a kan zai zai yi wajen kuma sa sai ta yi da ɗaga rawa yanzu ya kuma gaisa ta ce ya yi da yake lafiya ya yi baban ku ya ce lafiya ba ko ne yi ke wasu ishe a kowa yi na kowa lafiya ba ka ci ba ba ku shi magana na ba ita yi ban ba yanzu kuma yadda za ku yi ba bane na ku dawo da ni. kana ya dawo wani da kara wani da kara ba ya wuka yi ce ta tafi ne gida na ta shi na rafiya amma ta tafi ya wai ta wani ta ji a ya mutu da wani da ya fito sai ce ita wani ta ba ta yi wani ba ita ne na ba ta an sake ɗaura watanni sai ya sake neman jirgin zai koma a zuwa ga kuma ba sai da ya fi ba dawo ya dawo sai kusan da yake ya yi magana da wani kwanaki baya shi zai magana ya ce jami shi da wani ka aiko da mai jami a ce kun kare da ce na aiko da ya dawo ita baba ta ce ce ita aiko da shi ta kowa da ce in ta yadda rabon da na yi ta na canza da shi. Imakon shamun takwas, amarya hudu ita yanzu in ta yadda ta ɗauki gano hudu a wajen sama in ta yadda shi da mata yau mafi zama ta kenan ta dawo ne fada wani ce ka ce da sai mu ta yadda ka ce da sai na yadda zaka ne ne takwas ya dawo hudu ne tuwa yau kaga anan malikar mulki kuma wanda wanda dawo wasan shi wanda ne mata ta wata yin ruwa ta ta wata yin da mata ta har Allah ya zo ya dauka amarya ya ba ta daraja ta ka duniya ita kuma wani da Allah ya kace ta dawo masa amma cikin wannan kisan tunda da yau suka yi abin masu bauta ne da yawa duk da haka dai akwai hijira a ciki akwai abin lura a ciki duk abin da ya zo kai hakuri zai wuri duk abin da ya taso kai hakuri abin da ka zo ka zo kai hakuri zai faru ma fari da haka a wannan aya Allah ya tabbatar mana cewa wani tinaji ne yana bayar da shi ga wanda ya ga dama ya kan kai wanda ya ga dama kuma ya kan kaskanta wanda ya ga dama ya kan kuma karɓa kuɗi a hannun wanda ya ga dama duk matsayin da ka hau kowane matsayi ne ko matsayin kai da gida ne kana da mata da yara daga wanda kai an fara ce baba to ka sa akwai ran da ba ku gari ne akwai ranar sauka ko ka fita ko a fitar da kai in wanki ne sarauta ne ko a cire ka ko ka fitar da maka amma ko kuma a fitar da kai a cikin ka da ka zo lokacin da ka hau wani matsayi to ka yi ƙoƙarin neman yardar Allah a cikin wannan matsayi يا الذي فضل ما ذهب صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتجيب من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون تولد الليل في الليل وتولد النهار في الليل ومن يؤمن من يؤمن الى الحي وترزق من تشاء بغير حساب التي يا رسول الله suna mutanen duniya cewa lalle Allah kai ne kudin laila fin nahari ake shigar da dare a cikin yini a kudin nahari kullai ake kuma shigar da yini cikin dare yanzu ga suna yini zuwa an gama sai da mai yini da haka ina ya tafi ina inda Allah ya ba idan an gama kuma sai ka nemi shi kuma ran kama shi ma ya tafi yini ya zo suka wanke wannan aiki suka Allah ne kullum da yin bin da ne wa kullum da hada da ne wa kullum da hayya min al-mayyit kana fitar da rayi daga cikin mawaki wa ma'ana mutacce wa kullum da mayyit ne da hayya kana fitar da kwallo mutacce daga cikin rayi malamai suka ce kada ku ga kafiri sai ya haifo mumini mumini kuma sai ya haifo kafiri kada ga mani ya fita a cikin rai kada mani ba ta ce sannan kuma da ba ta wani ba ta ce ko ba ta ce ko ya ba nan da ya yi mutu da ba ta ce daga cikin mani Allah ya yi halitta dan adam dan Allah yana yi yadda ya ga dama shi ba biyar da kuma Allah ya yi kai imani da sallama wa Allah bisa wannan hali wa tanzuku man tasha'u li ghayri hisab kada an tawaka dama ba tare da lissafi ko kuma shirkawa ba Allah ya kawo a ga wani an yi kafin da dukiya wani kuma ba wani an ba shi lafiya wani ba wani an ba shi mulki wani ba wani an ba shi ido wani ba wani an ba shi kafa wani ba ba ta rubu ma ta saba da yayin sa لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
takan fara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da al'umma ba sai da cewa manzon Allah yana so in Allah zai yi izini zai ne nemo an sojoji ga hijiyar addinin Yahudawa don su taimaka wa manzon Allah shi ne wannan aya ta sauka ana yake cewa la yake cikin zai na auliya al'ummar mu'minin al'ummar wani mu'minai لا يجب الكافرين بعد رئة الكافرين بعد ɗaukar kafirin auliya a masoya min duni da mu'minina su rabu da yan uwansu mu'minai duk mu'minin da ya yi imani da Allah zai ɗaukar wanda ya yi imani da Allah a matsayin masoyi wanda bai yi ba a kuma ne ba da rayuwa Allah duk wanda ya aikata haka ya je yanki kafiri a matsayin shi ne masoyinsa shi ne majikin lamarinsa ba yan uwansa kominai ba balai sanyan rayu shi sai yi wani a wurin Allah ba komai ba shi ba kowa ba ne a wurin Allah illa an tattaka kuma yin hutu ba sai dai idan kuna jin tsoron cutarwa daga wurinsu ba ku da ƙarfi sun fi ku yawa ku sai ku zauna da su irin yadda manzon Allah ya zauna da Yahudawa wata rana manzon Allah yana cikin gida sai wasu Yahudawa suka zo wurinsa sai suka sa a yi sallama da manzon Allah a kan yana cikin gida da aka faɗa masa yana faɗa suna zanzuwa kuma a sadani a kan su amma da ya fito kofar gida sai ya fi duka yana fara da su yana gurgurfi yana magana mai kyau bayan sun gama sun tafi sai na wasu gida sai kuma gida ra'ida da ke ina su da zai kuma wani abun mamaki a wurin da wani mutane sun zo kafin da daga da kuma sa gani a kansu amma kuma da kuma kan wani kuma kuma wani sabanin na kuma kayi magana da kuma magana mai kyau ka ce kusa kayi fara ka musu magana mai daɗi sai maza da ke musu wani na lalabar su shi mun kawai ba kullum na tsaro muna yin mutunci a dukkan mutane idan mun zo da farko zai yi muku magana mai daɗi a yi ba da gaban mu a yi ko ɗan uwan mu ne a yi ko ne gatan mu a yi ko ne kaza kaza amma kuma zuciyar mu tana da hakan za ka yi ba musulmi ya zauna da wani da ba musulmi ba har da kuma gaba da gaba ka ce za ka yi fara da abokan zama ka wani da ba musulmi ba ka kuma ana jira ne idan wata za mu yaka za mu ja إلا أن تتقوا الله بفعل المؤمن من القرآن حديث مدد إلى سوى ورفع الأمة ثلاث الخطر والنسيان ورفق المؤمن ألا يعلم شيء الأمة يا أبو ذر أبدا في يوم يا مكاني kuskure ne ina gani kamar ka zama daidai ne amma kuskure ne Allah ba zai kama ka shi ba na biyu abin da sai da mantuwa Allah ba zai kama ka shi ba a wannan rana kuma sun na inda fina aure au a sarara sai kuma na uku kuma sun yi mu a nan abin da aka sa ta dole wani aya cikin wani na hari Allah yana cewa ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نصر وقلبه مطمئن بالإيمان يا معود الأمار لم يابس كافرين كاما تمشي ما يجوز يابس جعفر سمية متلوث أبو جهل لعنة الله عليه يسعى مالك akan farce ne da ta kawo ta koma ba sai shahada akan ta kafa ciwo shi kuma ya san suka ɗaure suka shayi a kan sai ya yi sarrafa da ya yi a haka shi wani da haka sai yana karo suka dawo kai suna tuka suna tuka saboda zafin tuka da yi ne cewa ya fi yi a gurin maganganu a kan magana da suka yare shi kafin da zo wurin magana na kasan duk da yi suka ne akwai masu jiran kuma kwana suna nan da san fara yanzu za ku yi abu a nan jam'iyyar da kafin da ce wani abu ya wuce lafiya suna nan ɗan ya zama da mota kwana wanda su ba su da aiki albarka ƙura su ɗan nima albarka ƙura bai na ajiyar alba ƙura yi ba a da suna nan aiki su ke nama ba su da aiki ko zuwa su ba su magana wannan su faɗa wannan su ba su da wannan kuma su faɗa wannan duk mutum da ya zo gaban da magana wani kashi da yadda ya kwaso na wanda ke kawo gaban ka kai ma kai ma kai ma har da gobe kai ma zai nemi naka sai zai yi da ka san mutum da ya bai gaban ka gobe ma ya a hankali sai mu za ka iya ka za ka san da shi kuma za ka iya ba ko ka ba su yi amma da za ka dauke da Allah ke yi ya abu fasu mutum na ba mu fasa bai sai a zama rabi irin wa'annan suna nan a gari ko ba da gari ka je a fi shirin wani ce wajen ma ta kan fiye ya fi shi kuma a fi shi na kawai shi ya kawo a yi shi ya sa ake sa ba a yi da mai kuma ko shi biyar wata yi shi na sai da a kawo kuɗi a ba su wani a kawo nama a ba shi lafiya ne to da a ce za ku ɗauki maganin da Allah ya ba mu in ja aku fasi ku bina baki fata bayyana wani ne amfani wala ya zaɓa da mutum in wannan ya yi an kuke zafi wannan ya yi an kuke zafi yana wani zai yi ba za a yi lokacin mana ƙananan yara in zai ci mu yi girma muka kai shi ne mu je mu yi mai irin wanda ya ke da ne mu ne a gudu da zai mu kwakwafa a ji ya yi girma sama ya zuba su yanzu yin wa'ilan ma su ne suka fi samun wani yi a wurin mutane kuma da ya zo girma makwakwafa shi ne haɗa wuri su taɓa samun shi ne rufa a gari العشياء دافع النبي سوى الشراء عباد الله المساؤون في السبيل المفرقون بين الأئمة الباقون حقيقة وعليا فالأفاء والفاؤون كافون يقولون ما قال الأبد يوم لما قال الاتكاء الشجاع والرحمن على الأرض وزيد أفضل حقيقة إن شاء الله تكون وليس جبا جبا kaga da ashe maza da yawa kuma da zai faru ba na so idan kana shugaba da shi na kuma magana kuma ya zo ga kan kwale shi ka shi wani ba zai yi haka ba zai yi haka yadda manzo Allah shi abin da amma ba zai ka fita ana magana zai ka amma na ruwa ina kuka su su kuma ba ne su tabe annabi ce amma ya ya ike na halaka ya rasulullah na halaka me ya ba wuce ka ji ka ji ka ji abin da ba sai ba ce ya ya zuciyar ka yanzu ita zuciya na kallon da imani وشير على تمر والآية ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نقرئ وقلبه مقرئ إن الإيمان هو الزكاة فهذا تقول ذاك فأكثر الله تعالى سيمن يفقى مكة فقل لكم الزمور على من بدأت كعكروا وكعكروا قوم كحكا ألا تكتب idan za ka ruwan guda ko ba ka shirka da hukunci ba wa ran azu ne na Allah ko ko ka ce in kai sallah za ka kuce da wannan sallah tare da sallah ku yi ran da duk abu da ka saka wanda yake ba shi in da ka ci ba kai da ba ka ci da ka akan da ni Allah yana saka Nabi yana cewa ran wani a wurin Allah ta fi duniya da abin da yake cikin da ka Allah yake cewa إلا أن تتقوا منه القرآن سيد يقول عليه القرآن سوبر وانا نورك لا في سوبر له بالأول منها سيد يقول الله رسولك وانا رسول أولاء بعدي قومي من أسرائيل وكو جنب يبع كل سماء قومي وأقول يبع ويقول أنفس ولا أموال يقول الله عليه فرجاء تقول لك أيام هذا المرور جميل جيبنا ai ta kula da manzon Allah ne sai har Allah ne zo ya ba da rinjaye ya zo ya zama da baka da madinan gaba dai Allah ne zai yi ka wannan da ka Allah ko hadiru Allah nafsa ya mu al'umma manzon Allah Allah ina tsoratar da ku ratin sa ina tsoratar da ku azaba ka ku tsoron Allah inna Allah al-masir lalle makuma zuwa ga Allah ne kowa ya zo duniya in ya ga dama ya yi kirki in ya ga dama kan ya yi kirki متعلمين إلى مأخوة إنا لله وإنا إليه راجعون أينما تقوم يأتيكم الله جميعا جماعة جوالي باب أجر ألم إن ملائكته سبحانه وتعالى لو كانت إجابة تبرك لمن أفرد الأولان ثم أتبع نعوذ بالله تبارك وتعالى ثم ربنا عزمي ثم ربنا عزمي ورحمة الله وبركاته ويقول جميع الأبواب هذا إبراهيم والأكوين والأكبر على الحبر أتمم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأتبع حقا فولهم ولما فيه موسى رضي الله عنه شيء يقول فأتوه لكما وأبانا نبي عليه الصلاة والسلام فسورمين الصدوات لما خيرهما لما رغبا فناشموا بالصدوات والسلام على الإعلام kuma shi a yau na wani gida a babana a yin babana jini babana malam babana jini babana malam babu da kuma iyayen mata a babana kenan da kuma hajiya hajiya karama hajiya khadija da kuma babu abaja hajiya aminatu da kuma babu namu babu ido hajiya aisha da kuma babu namu hajiya maimunatu da sauransu da wanda aka yi tara a yau ya yi baki da da matan gidan maza da mata yara da manya da sauran kwalwa ta mu baki daya Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta kwanciyar su Allah ya saka kurakuran su da kuma waɗanda suka fara wannan karatu da su sun farawa kafin nan sun koma ga Allah a kullum su baba na alhaji barci gaba baba na alhaji bafa baba na muhammadu na hamza da dai sauran baba na malamin isra'il da kuma su شغال الأولاد بنوع المثلات التي تكون منها والقرة والقرات الآن بما نقول تكتب فيها الأجراف السلام عليكم يريد نفسي الأجراف السلام قال نفسه ثم مرة يشير إلى الأجراف السلام إلا أن تقول الأجراف السلام الإيمان الأجراف في كل ذات الإيمان شيء مجد الرقم الدعوة من أبو الجميع الجو والرقم والشيء الذي يروي أن تراكمه كفاتا حفظوا عليهم على إفادة الزراعين بما يجب عليهم على إفادة الزراعين وخاصة عليهم على الزيارة أظن في القرون بهم على يديه وأن جابوا لك على إدوار وعلى كل جابوا إذا من أصدر على إلى أساسهم إلى أحلامهم ثم بسيهم وأنا على إفادة على أقول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله